بسم الله الرحمن الرحيم الراحمون يرحمهم الرحمن تبارك وتعالى يرحم من في الأرض يرحمكم من في السماء يحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم
وقال الله سبحانه وتعالى إذن سبحانه وتعالى وعن حكم kai hukunci tsakanin wato alfin wannan adafi ne alal haƙƙi bisa haƙƙutun wato wa'azana idan kalkita ba بالحق وصدق كلمة بين يدي من الكتاب ومحمنا عليك فقم بينهم ما أنزل الله لا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق تؤتي أدفي أخن ونم لكن بالحق نفرقه فأوي من الحق نفرقه النبي با أكن حق نفرقه أكن كما أنت وأنزلنا إليك الكتاب بالحكم هم saukar ma da ƙura'ani da cewa kai hukunci ai an zanna mun saukar ma da ƙura'ani bilhaƙi da gaskiya mun saukar ma da gaskiya wal hukumi da cewa kuma kai hukunci bai nan tsakanin halitta bima anzalalla da abinda Allah ya saukar subhanahu wa ta'ala wala tattabi hawa kar ka bi son zuciyarsu in kai mai hukunci kai hukunci ko da gaskiya domin wani magana ana faɗa wa manzo ne sallallahu alaihi wasallama amma ana nufin al'umma cewa mai hukunci duk sanda zai hukunci to ya dubi gaskiya ya hukunci da ita kai ya ce zai fi son zuciyar wani kowa wa hazar ka kiyaye su ka kiyaye su an yaftinu ka daga a ce su raba ka an ba'ad ma anzalallahu ilayka da sashen abinda Allah ya saukar da shi zuwa gare ka su roƙe ka su yaudare ka ya zamo baka bi shi ba abinda Allah ya saukar ga bawa abin neman bawa ne da ya bi shi ɗari bisa ɗari yau in bawa ya bi shi casa'in da tara ya bar kashi ɗaya bai bu ba to za a tambaye shi ya wannan ɗaya kashi ɗayan fa da ka gire ba ni ne na aiko ba ba ni ne na aiko ma ba za ka bi wannan ka gibin wannan shi yasa abu gaskiya a tsaya a hukunci da gaskiya kada a yadda yaudara wani mai yaudara ka sa a bar wani abu daga cikin hukuncin Allah zama ba za a yi aiki da shi ba daidai ba ruya an ruwaito Allah habarar yahudi cewa malaman yahudawa tsaro sun ce isa na ila muhammadin ku zo ku je wajen annabi sallallahu alaihi wasallam da Allah na nafsin an yi ko dai za mu raba shi da addinin wannan magana a ruwaito cewa yahuda wannan sun yi ne da manzo sallallahu alaihi wasallam amma a gani ba wai magana ba ce da sun yi ta gani a kullum a cikin haka a kullum a kokari suke ya za su raba musulmi da wani abu daga addinin in sun samu dama sun raba ka da addinin gaba daya to shi kenan ta kai musu yadda suke so in ma ba su raba ka da addinin gaba ɗaya ba dai to bai kabari na addini cewa ka ba wani abu daga addinin ka to shi ne babban ribar shi ne ribar su don idan zama ka ji addinin naka ɗari bisa ɗari to suna cikin tashin hankali da kai suna cikin tashin hankali da kai faɓalo wannan malaman na yahudawa da suka je wajen manzo sallallahu alaihi wasallam suka ce da shi ka darasa anna ahbarul yahudi ka san cewa mu ne malaman yahudawa ka san cewa mu ne malaman yahudawa in ita ba naka ita ba akan yahudu a idan muka je ka ita ba na yahudu sauran yahudawa za su yi musu je ka kulluhun gaba daya wa inna bayna na bayna qaumi na husubat amma akan sami shari'a akan sami rigima tsakaninmu da jama'a wani ta haka mu idan za mu ringa kawo ma magana cewa kai ne za ka yi mana shari'a fata gari lana alai shi yasa bukata ɗaya muke da ita in dai kana so mu bi ka in ka biya mana wannan bukatar to za mu bi ka shi ne cewa duk sanda shari'a ta kama da mu to ka nuna mu ne masu gaskiya duk sanda shari'a ta hada da mu to ku nuna mu ne da gaskiya wana nu mu'minu bika in kai haka za mu yi imani da ka ba zalika rasulullahi sallallahu alaihi wasallam na sallallahu alaihi wasallam bai yadda da haka ba ta nazala kenan sai wannan ayar ta sauka a kuma har yanzu akan haka ne ko tsakanin shugabannin musulmi ne shugabannin kasashen musulmi wanda yake ya yadda ya bi yahudun nan a wani bangare na abin da suke so to shi suke daure wa gindin cewa ai ko abu ne ma shi a kyale shi amma wanda duk yake ya juya musu ba ta ko'ina to allah allah ake a haddasa masa fitina cewa ai mai tanya ne ai alzalimi ne ya kamata a yi a kau da shi a yi taimakon jama'a za a za a raba su da mulkin kama karya ne alhali su ne manyan masu mulkin kama karya amma kuma koyaushe wanda bai bai bi son zuciyarsu ba to shi ne ba akan daidai ba mu'amala ce ta kaddama amma wanda yake ta gabata a can a baya sai ya sai rajinin musani ta sauka ne a game da jefe muhusani wanda yake ya taɓa aure da ya zina ina zaɓo an yi da hudu yayin da yahudawa suka nemi cewa a maimakon a yi hukunci da jifa a yi hukunci da cewa a yi masa bulala ma to shi ne waccan aya ta baya ta sauka cewa a a ka kare su fa ku bai na umme ma an zala lahu la ta tare awa amma amma za aka min alhaji wannan kuwa wa hazihi ita wannan aya ko wa anun kuma na ma an zala lahu fi dima'i wa diyati ta zo ne a game da jinnai da diyoyi talata karara shi yasa ba maimaitawa ba abinda aka faɗa ba ne a baya aka dawo aka sake maimaitawa a'a kowace tana magana ne akan wata matsala wato matsalolin daban-daban shi yasa wato tasisi ne aka samu a nan ba ta kiri ba yadda malaman usulun suke suke kira irin wannan ta asisi shi ne nasi ya zo don tabbatar da wani hukunci hukuncin da ba wani nassin da ya tabbatar da shi ta ce kuwa nassi ya zo don tabbatar da hukunci hukuncin da yake daman akwai wani nassin da ya zo don tabbatar da shi da akwai tasiri akwai take yana cikin abubuwa takwas ko goma wanda kowannen su da a wato guda biyar biyar da tasiri ga take ga nasibi ga mansuri ga ami ga hasi ga mutulaki ga mukayyade ga wato muradiki wanda yake mutaradiki ga ko mutabayi a to dai irin wayannan wanda malaman usulul fiqh suke magana a kansu to wa innaka ta fa in tawalla in tafiya da baya kace ba su yarda da haka ba an yi hukumin munazzali daga hukuncin da Allah ya saukar hukumin munazzali hukuncin da Allah ya saukar ma wa ra dogaro ya zama su manufan wani can daban a alam to ka sani ya rasulallah sallallahu alaihi wasallam anna ma yuridu Allah wa ubangiji yana nufin ne an yusiba ku ya sane su bil uqubati fi dunya ya yi musu azaba a nan duniya bi ba'awi zunubi sababin sashen laifuffukan wani abu ne daga laifuffukan sai jawo za a yi musu azaba din a nan duniya ba baki ɗayan zunuban nasu ba baki ɗayan zunuban nasu sun fi ƙarfin azabar duniya azabar duniya ba ta isa ba gare su shi yasa wani ne dai daga ciki ya jawo haka ka tawalli an hukumin la kamar yadda suke juyawa suke kin karɓa suke kin yarda da hukuncin Allah wai da zai mu ala da ni ha ta lahira Allah zai musa kayya asa baki ɗayan wannan a lahira wai na tsira minan nasu hakika mafiya yawan mutane wa minhum haula wayannan suna cikin mafi yawa da fasiku kangararru ne galibin mutane kangararru ne ba su shiri wanda suke a shirye su bi hukuncin Allah sau da kafa ɗan kaɗan ne a cikin jama'a ɗan kaɗan ne a cikin jama'a wasu suna bin hukuncin na Allah ne inda yake ma zai musu rana yasa suna bin ne don yi musu rana idan ya zama ba zai musu rana ba zai tsare su daga wata manufa ta su ta rayuwar duniya zai tsare su da wata bukata ta su rayuwar duniya ta yanzu nan za su juya masa ba sun fi kowa samu tawili a kan irin wannan sun fi kowa samu tawili a kan irin wannan kharijuna masu tani an da'atin lahi daga bin allah tabaraka wa ta'ala
Thank you.
sun san cewa ga hukunci na Allah tabaraka wa ta'ala amma kuma su ce ba shi za su bi ba sau kuma jahili ya ya zamo suna neman hukuncin illati tsari jahiliyyati na jahilci na jahiliya shine rashin sanin Allah jahiliya hakika tana nufin rashin sanin Allah du'a ba jahili irin wanda bai san Allah ba shi ne ainihin babban jahilci alati ya mutu ba atul hawa wanda rashin sanin Allah na abin da yake dora bawa akai kawai shine zai bi son zuci alamar sanin Allah barin bin son zuci dan mutum yana takama da cewa yoshi wasili ne ko shehi ne ko menene ai ma shi ne wasu tarbiya amma kuma da shi yana bin son zuciya to ƙarya yake inda ya san Allah da bai bi son zuciyarsa ba wanda zai san Allah farko abin da za a gaya bari bin son zuci wal mudahanatu fil hukmi da wato a tsaya ai hukunci da nufin a daɗa dawo wani ai hukunci ba da duban cewa wannan hukuncin shine gaskiya ba a'a an yi shige shige ne a cikin hukuncin kawai da manufar a daɗaɗa wani ba wai da manufar bin gaskiya ba asali hukuncin a yi shi da niyyar abu gaskiya ba da wata mudahana ba yanzu su wannan suke neman istifhamu inkar istifhamu ne na inkar ai bai dace wanda yake ya sani a same shi yana irin wannan ba kira wasu ka ce nazalat fi banin nare ayan nan ta sauka a game da banin narir wa kanu ashrafa min bani quraizata banin narir nan sun fi daukaka daga bani quraiza fakana hukumul jahiliyyati bainahum ya zama tsarin da suke bi a zamanin jahiliya a tsakaninsu shine cewa la yuqtalu narariyu bil qurazi idan wani daga banin nariri ya kashe wani daga cikin banu ƙuraiza to bayan da za a ce a kashe wannan wanda ya kisa wanda shi daga banu narere yake saboda aiwai ana ganin su banu narere a gaba suke da banu ƙuraiza shi yasa ai ba ɗaya suke ba wanda ya turkura zai kuma ko diya za a biya diyar da za a biya in an kashe wanda yake daga banu ƙuraiza nisfu diyatin narari rabin diyar da za a biya ne in an kashe wani daga banin narere aka haka mu ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam daga kawo shari'a wajen manzo sallallahu alaihi wasallam a fa kama da sawai ya ce wannan batu da da suke kai na jahiliya ya kau musulunci ba zai yadda da haka ba da banin narere da banu kuraiza duk ɗaya ne in wani daga banin nariri ya kashe wani daga banin ƙuraiza da gangan kisafi za kuma yadda za a biya diyar banin nariri haka za a biya diyar banin ƙuraiza ka ƙalu sai yahuda wannan suka ce narjo ila kuri a ba'ina inda hukunci nan da annabi sallallahu alaihi wasallam bai musu ba wai za su koma su bi hukuncin da suka gada iyaye da kakanni su bar gaskiya su da yawa akwai wanda aka kira da gaskiya sai zama uzurinsa da zai kawo bataccen uzuri shi ne cewa wai ai in yabi gaskiyan nan kuma ai ya ba abin da magabata suke kai ai wanda suke magabata ana abin su ne akan gaskiya amma in ya zamo ba akan gaskiya ba ne to ai gaskiya gaba take da kowa gaskiya gaba take da kowa sai a kyale kowa ya ma a dawo abu gaskiya wafin istimani taubiya kullum istimhamin nan ya kunshi musu urus har su kanu ahala ilimin tunda abin mamaki wanda bai da ilimi don ya yi banna to ai da dama dama banna daga kowa ta zo a bace mummuna kamar wanda yake ba malami ba ne bai da ilimi ya yi banna to a ce ko da dan dama dama munin bannar daga gare shi bai kai kamar munin banna daga wanda yake malami ba wanda yake ya san amma tare da haka a ce ya sake sanin nasa yana ta banna to ai wannan abu bannar ta kai inda ta kai ina za a samu gyara kenan shi da ake sa ran bannar da ake zai gyara to amma zama kuma shi ke kan gaba shi ke jagora wajen banna to kuma wa zai gyara wa zai gyara wa man ahsan min Allah kuma wannan man din istifhami ne amma ma na istifhamin na fa shi yasa fasu ya fassara da cewa la ahada ba wani ahsan min Allah kuma da yafi kyau hukunci fiye da Allah ya qaumin yuqinun amma fa ga waɗanda yake sun sakan kanta sun yarda da shi wanda duk bai yarda da Allah ba sai ringa ganin hukuncin da Allah ma ka ba daidai bane saboda zuciyarsa za ta kawata masa cewa ai ga wani tsari can ko shaidan zai kawata masa ta zayyana da ku wa amla da ku da sai ta kawatawa wanda ba na Allah ba da mai ga wannan zan kaka ga wannan wannan ai za ka rasa kaza ko za ka rasa kaza gara ka bi wannan abu wannan ai shi yafi shi yasa wanda yake gane cewa hukuncin Allah shine yafi kowanne kyau wanda yake yarda da Allah wanda duk yarda da Allah zai gane cewa hukuncin Allah ya kowane hukunci kyau fusurin zikir an keɓanci masu sakankancewar masu yarda da Allah da ambato domin su ne waɗanda suke tsayawa su lura har su gano haka banu kainu ka'im yayin da banu kainu ka'in suka warware yarjejeniyar da take tsakaninsu da musulmi farkon zuwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Madina an yarjejeniya da yahudawa daban-daban da suke zaune a madina da daura da madina cewa a zauna lafiya a tsaya kowa ya abin da ya sa a gaba amma yahuda wannan da daidai da daidai suka ringa warware alkawuran yadda huda da hani yake fada a ƙasar rufe fane hudu wa minhu ليس بدعا خيانة وخناء an yi cikakkiyar yarjejeniya da ita da su yahuda wannan wanda ina za a tsaya abu yarjejeniyar nan sai zauna lafiya amma da yake ba yahude bai gaji ai alkawari da shi ya cika ba bai gaji ai alkawari da shi ya cika ba wa minhum laysa bid'an khiyanatu wa khana'u wannan yasa manzon Allah ya yake su fata zahum وفى الغصون وفيهم قوة نجدة سلاح رواه أسلمت غصونهم لرسول الله يجري في شأنهم ما شاءوا لنذير غير وإذا تقرر خلبت خيبر وأما البلاء وجلاك لهم بنو قينقاع رسولنا أن بنو قينقاع دين أنم ولكن بنو قينقاع استولوا لي الكورن سجدين التي ذكرنا سيدنا منزول صلى الله عليه وسلم annabi sallallahu alaihi wasallam ya fita ya tsare su a garin su ya samu dama daga gare su ya yi nufin ya kashe su sabra mu bayyin munafiki ya tashi yana mai kare su cewa a kyale su a kyale su don Allah sun yi kuskure ne amma a yace musu yana cewa ya Muhammadu kimawa ne a ka kyautata a cikin wannan abokan nawa domin ni mutum ne da nake jin tsoron abin da zai je ya zo ina jin tsoron abin da zai je ya zo sai manzo Allah ce to an kyale su saboda shi an kyale su ba za a kashe su din ba tun da shabu lamu bai ya roki cewa a kyale su to sai wannan a ta sauka dan ta nuna hali daga haɗa kai da wanda suke makiya addini kana musulmi a ce ka haɗa kai da rikin addini me zai baka ne zai baka Allah da kake bautawa Allah da ka yarda da shi kai imani da shi me ya hana ka har sai ka je wajen makiyin Allah wajen ka samu wani abu abin da ba za mu wajen Allah ba shine za ka samu wajen makiyin Allah ka yi ko imani da Allah ka yarda da Allah ko hakika ni yarda to sai wannan aya ta sauka ya ayyuhal ladzina amanu ayyuha allazina amanu ubangiji yake ya ku wa'anda yake sun ba da gaskiya za su kai zuwa yahuda wa nasara auliya ku kiyaye da ku ce za ku rike hudu ko nasara a matsayin masoya tuwalu na da za ku ringa haɗa kai da su irin haɗa kan muwala ta lahi ba irin haɗa kan da ake da masoya ba daidai ba ne ba ruhu auliya uwi ba sashen su masu jibintar sashe ne ba yahude dan uwan ba yahude ne ba nasara dan uwan ba nasara ne ala ila dukum suna haɗa kai akan siyaki da ku littafin bilkuri domin gaba ɗayansu sun ɗayanta a cikin zama wasu kafirai yahudawa kafirai ne nasara ma kafirai ne ba mai taurin minku wanda biya ce zai haɗa kai da su a cikin ku duk wani musulmin da yake shi zai haɗa kai da mai yahudi kuma nasare wa mu munafiquna su ai masaka munafikai bayan da wani kirgani shi din nan da shi da yahuda wannan ko nasara nan duka biyan su ɗaya yana cikin su ai yana cikin jumlar su wajen allah ko da yake a nan a zahiri ana kiransa mumini kamar za mu bayyin wanda yake munafiki inna la la yadul qawm zalimin diga ubangiji ba shiriyar mutanen da suke azzalimai wanda su zalunci kansu bi wala til kuffari da hada kai da kafirai fatarar lazina والذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة Mm.
فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا فيصبحوا على ما أسروا به أنفسهم نادمين fatarar lazina za ka dinga ganin waɗannan fi qulubihim madar da yake akwai rauni a zakatansu nifaqu akwai munafinci kabin ubay kamar ibn ubay ibn salul ko wanda yake akwai raunin kudiri kudirin ya raunin yadda da Allah a cikinsu kamar sashen ammawa sashen ammawa jahilai yusaru una fim suna gaggawar shiga a cikin soyayya ko haɗa kai da kafiran nan fim wala fim a cikin haɗa lamari da kafiran ya kuluna za ka ji magana da ke fitowa da bakin su ita ce su ringa cewa suna masu yin hanzari daga haɗa kan da suke da kafirai cewa na sha an tsiba na da'ira ko abin da sun suke haɗa kai da kafiran nan don suna jin tsoron kada abin da zai je ya zo ya same su irin yadda a yanzu duk shugabannin musulmi masu haɗa kai da kafiran ba su da hujjar da ta wuce wannan koyaushe gani suke yi ai masu haɗa kai da kafiran nan ba ya mulkinsu zai dore ai in ba su haɗa kai da kafiran nan ba yau yau din nan za a ture su daga mulki sun ɗauka kafiran ne masu ba da mulki alhali kullum suna karanta biya da kalmulk biya da kalmulk kulillahumma malikal mulki tutil mulka man tasha wa tanzu'ul mulka mimman tasha wa tanzu man tasha wa tanzu man tasha bi yadikal hayr innaka ala kulli shay'in qadir to gaba daya mulki da komai na ga Allah tabaraka wa ta'ala walillahi mulku samawati wal ardi wa ilayhi yarji'ul amru kulluhu fa'budu wa tawakkal alayh amma bin wannan ya gagare su su dogara ga Allah bai da lamarin su ga Allah ya gagare su yasa su da yawa sai sun gama fakewa ma da kafiran amma kuma a zo a karshe a gabayan nasu Eh, Allah ya kaddara ya za a yi kun kaman ya mulkul kumin lashiya eh ah, ba waye sai kare ku daga Allah suna faɗa suna jin tsoron kada yau ta same su abinda zai je ya zo ya same su ya duba bi har da da zamani zai kewa yau da ita a ce kafirai sun koma su ne da ta cewa wai cewa lamarin manzo sallallahu alaihi wasallam ya zama bai cika ba su dawo ya zama sun yi asara da lamari ya kewayo a kansu ya zama su aka ci kenan قال تعالى وإن تبارك وتعالى فأصل الله أن يأتي بالفتح أبن أقصى ألا كاو نصر لرسوله لمن صلى الله عليه وسلم على أدائه كمجيا لما المسلمين يبين وين صار الدين الدين يبين رنجاي أكم باكي بين الدين kuma ta wayin hira abin da musulmi na wayin hira dina ya bayyana lamarin musulmi ya bayyana addini ne ya shirwa ala dini kulli a wanda min inda ko ya kawo wani lamari daga wajensa kariya tsarin munafiki na kamar keta da sutura kariyar da take ga munafikai da su misalin yahudi a wajen turbike yahudawa bi ihtirajin min dilade wajen fita su daga garuruwan bila kulfati ba da wata wahala ba Eh, haka kuma ya afku da garuruwan nasu da suke ganin irin tanadin da suke wa garuruwan nan wani ya zo ce zai ci su da yaƙi wane shi wane shi wane balarabe ma a ce zo ya ce zai ci su da yaƙi in da gani suke ɗan wannan babbar kariya ce wannan ne annabu ma ne hakan musu fatihu Allah min hasalama ya kasu Allah ya cin musu ta inda ba taɓa zan mata ba ta inda tafa ban mata ba sai ya san Allah su tafi da kafiri ya san inda bai ban mata ba za a kira su kuma shi aka bayyana mutane ayoyi amma ba a kaɗan akan kula da ita ko ciwo da aka aiko a ce an rasa maganinsa ko a ce shi kansa wanda yake kakamar shi ne ma mai maganin amma ciwon ya tafi da shi ya kaga wata aya ce ta Allah tabaraka wa ta'ala yake bayyana cewa duk takamar mutum Allah ya so a ga ya ga bayan sa lokaci kaɗan lokaci kaɗan ne bai isa komai ba bai isa komai ba duk takamar sa yasa ubangiji ya ce kawo wani lamari daga wajensa wanda yake ya wuce hangen ku duk hangen mai hange lamarin da za a kawo ya wuce hangen nasu sai su misali da hudu bi irajin ta fidda su daga garuruwansu ba da wahala bila kulfatin ba da wahala ba hakika ko ubangiji ya aikata haka din da farlihi dan da yawansa aslamatu rusuluhum li rasulillahi yujri fi sha'anihim ma sha fa yusrihu munafiqan nan almaluna lil yahud wanda suke hada kai da yahudawa su zama nadimina suna ba su da gara alaya afsaru bisa abin da suka boye fi afsir a zukatansu ya da wulatun mu abubuwa bane daga ake cewa ko lamarin a gam sallallahu alaihi wasallam ba zai kai ga cika ba ko yadda a yanzu wasu ake musulmi musamman shugabanni suke haɗa kai da kafirai suna ganin yau lamar musuluncin mako zai kai to lamar musulunci na makawa zai kai na ga kuma ya za su da kawunansu in lamarin musuluncin ya kai su da suka gama haɗa kai da kafirai akan hangen cewa wai ko lamarin musuluncin ba zai kai ba hakanan wanda yake ana tafiya da su bisa tsari sun yarda da tsarin amma hangen wata mafita ta duniya sannan ga ganin ga wasu can da yake sun bar tsarin tasu tana kai musu sannan ga haɗa kai da su wai don hangen cewa to wannan tsarin ma da ake kai kuwa ko da dai gaskiya ne zai kai kuwa lamarin sa zai kai ku musamman a duniyan nan ba za su raba kafa sai ka same su ga kafar su ɗaya nan ga kafar su ɗaya can wai ko hangen cewa ko kada fa abin ya ki kaiwa amma tun da su sun raba kafa sa ɗebo a can to a kusa ne tsarin da ake kai na gaskiya Allah zai nuna cewa gaskiya ce sai kuma mu ga za su wadda su himul a habara da kuma irin yadda suke ba da labari ilal kuffar zuwa ga kafirai da suke ganin cewa su ringa baiwa kafirai asirin musulmi da haka ne za su samu soyayya wajen kafiran to ta yi a kusa allah ya fallasa su a nuna bannar da suke su waye gari suna masu nadama wannan wadda sihim da ya rubuta kamar da rufa ne wato amma hakin sai zama wato alama asaru ala da sihim dasta din kamar fassara ce a kan gama masu nan ko a mahallin jarra take ko ya sa ala wadda sihim wadda sihim ba da suhun ba ne to nadimu suna masu nadama fallan amma asaru fallan na abin da suka bayyana imma ashara daga abin da ya nuna musulmi cewa lalle kam suna dauke da munafunci kira'amu da wasu kira'o'in ya ƙuru akwai kira'a da yake da ƙarin wa a nan ko waya ƙula da kuma nasaba nan ya zama kenan adafi ne akan fayusrihu yan fayusrihu waya ƙula lazina amanu kira'amu kuwa ya ƙulu lazina amanu isti'inafi ne a sannan sai ka ga waɗanda suke mummune suna cewa ba'arun da ba'arin sashen suna cewa da sashi lokacin da ubangiji ya bayyana munafincin munafukan nan za su ce suna masu ban mamaki aha ula illazina aqsamu billahi yanzu ashe wa'annan ne suka ringa yin rantsa-rantsa da Allah jahada aimanihim iyaka karfin rantsuwarsu gaya tajtihadihim fiha matukar kokarinsu a wajen rantsuwa suka yi rantsuwa ta karshe rantsuwa ta karshen rantsuwa innahum da maku cewa suna tare da ku munafikan nan kowace suna yi muku rantsarar da cewa tare da ku suke amma ga cewa Allah ya bayyana su a matsayin munafikai addini addini da cewa su masu taimaka muku ne bisa kafirai habita ta amalin lalle kan ayyukansu kyawawa ta ɓaci asali hatu ba kyawawa badala ta ɓaci wato wannan yana daga shafe na ake aban man'uti a amalu shine man'utin to sali hatu din da muka so ya kaddara shine na atin da yake an shafe ko an akan shafe na atin a bar man'utu akan shafe kuma man'utun a bar na'atin akan shafe su ma duka kama a nan an shafe na'atin ne an bar man'utu kamar kuma matsalar inda Allah subhanahu wata ala ke cewa an imal sadigatin sannan an shafe man'utun ne an bar na'atin ana nufin an imal duru an sadigatin da za ka shafe doro an dan wanda yake man'uti aka banna a tunsa shi ne sa riga ta bayan da ma yake duka biyun a hada a shafi kamar su ma la ya mutu fiha wa la ya haya ana nufin wa la ya haya hayatan dayyibata aka shafe hayatan din man'utin da kuma na atin nasa shi ne dayyibata tunda ba wai an kore rayuwar sai ba gaba daya a wuta dan wuta matacce ne a'a ba matacce ba ne amma dai baya cikin rayuwa rayuwa da za a yi munna da ita ina cikin rayuwa ce da yake burin ina ma a kashe shi ina ma a kashe shi waya ƙulul kafiru ya dai ta ne kun tutura ba ina ma ya mutu din shi ya huta inda ya mutu ya huta shi kenan da ya ce masa ya laita ne kun tutura ba to yanda ibnu malik ya faɗa wa min al-man'uti wan na'ati wutil yajuzu hasfuhu wa fil na'ati yajuzu to da wato ya zama magana ce ta Allah ko ku mummunan ne suke faɗan wannan inda fasowa su sun waye gari suna masu hasara sun hasara a duniya a nan duniya a can sun kunyata wal'ahirata sun yi hasarar lahira kuma dan sun shiga cikin azaba sun shiga cikin azaba mummuna mai tsanani Allah ya kiyaye suke mummune man ya tabi minkum wanda duk yake zai ridda a cikin ku an dini daga addininsa zai bar addininsa ya komo ilal kufri zuwa kafirci to la rura Allah zalika sha bai kwari Allah ba da wannan da komai ba shi ɗayan halitta idan da ba za su koma duk sun kafirce da Allah to ba za su rage wa Allah komai ba kamar yadda imanin su bai kara wa Allah komai ba inda duk halitta za su koma masu cikakken biyayya ga Allah wannan da da suke wa Allah da bautar da suke bata kara wa Allah komai ba da sau hayatun lahu da sannu ubangiji zai zo bai kawai da wasu mutanen badalan a maimakon su wa'annan da suka bar addinin nasu umul muhajiruna su ne muhajirai da mutanen madina aw ahadul yamani ko ko wato adafi ne akan muhajiruna ko ko ahadul yamani ko ko mutanen yaman wanda yake yaban su ya zo a hadisai dewa manzala yana faɗa hadisi ingantacce al-imanu yamani wal hikmatu yamaniyatu imani na mutan yaman ne hikima ta mutanen yaman ganin tsayawar mutane ma akan imani shi yasa yanzu kafiran duniya yake suna yaman tana cikin wuraren da suka tsira wa ido kullum haddasa rigingimu ake a kasar ganin irin rukun ma'abuta yaman din ga imani dan da ya za a yi a rawar da imanin idan da yake aka ga jama'ar wajen masu ruko ne da addini to ba inda aka fi kokarin a ga an haskala fitina a wajen irin nan dan dai aka an raba su da imani na yanzu su Allah Allah suke yi duk mumuni ma ya bar imani ya za a yi ma duk wani mumuni ya bar imanin nasu au faris ko ko su ne mutanen faris wanda su ma dai ya bar su ya zo a hadisai manzo Allah yana faɗa da imani za a rataya shi a tauraruwar surayya da sai an samu wasu gwarazan mazaje daga kabilar wannan daga mutanen wannan ya nuna salmanin farisi da za su samu shi da sai sun ɗauko imanin nan daga inda aka rataya yuhibbu da Allah yake son su bil hidayah ta fuskar ya shirya da su wa husnul jazai zai ba su kuma kyakkyawan sakamako ko yuhibbuna su ma suke son Allah da daji shi ne suka tsaya suka bi shi da barin sabansa tunda banda yake saban Allah baya bin Allah ya ce shi masoyin Allah ne magana ce da za ta karɓo a hankali a yanda aka ruwaito baitocin rabiatul adwiya da take cewa ta asir ilaha wa anta tazhiru hubbahu fa za la amri fil qiyas badiu law kana hubbuka sadiqan la atatahu innal muhibba liman yuhibbu mudiu kana saba wa Allah amma kullun ka fi kowa ta baki da cewa kai masoyin Allah ne wannan magana ce wadda tana da ban mamaki a hankali hankali ba zai ba zai karɓa haka ba dan da gaske ne kana son Allah da sai ka tsaya ka bi shi da sai ka tsaya ka bi shi a azillatin masu kaskan da kai masu tausasawa alal muminina da yan uwansu muminai wata zandali na lahu masu kaskan da kai gare su bayan yadda ake samu wasu yanzu masu da'awar musuluncin ba ko sun fi kowa barko da musulunci kana musulmi ka zo wucewa wata mu'amala ta haɗa ka da su sun fi kowa wulakanta ka sai ka gwamma sai mu'amala ta hada ka da kafi kafin wani wani wani wani wani lokacin ya fi ɗaukaka ka fiye da su yanzu a ce ka je sa'udiya bature ya sauka kai ka sauka kana ka tsamin musulmi ne irin yadda za a wulakanta ka cewa ne kai ma ya kuma baturen kafirin a daren tashi amma kuma kullum an fi cika baki da cewa ai nan ne ma addinin ya bayyana kuma su ne kan sunna sai dai abin da kake ma ai kafirci ne kafirci ne ko kafir ko addini ne ya zo da auladanta musulmi a ɗaukaka kafiri idan addini ga da abin da ya zo azillatu alal mu'minina azizzatu alal kafirina azizzatu alal kafirina mutazallimina nan suna kaskan da kai ga mummunai azizzatu masu tsanantawa ne shiga da masu tsanantawa da muka gallabe na masu nuna isali alal kafiri na kan kafirai yuzari zuna fi sabilillah suna yin yaki don taimakawa addinin Allah wala hafu na laumata lai ba sa jin tsoron zargin ne zargi bi hilafin munafiqin sabanin munafikai wanda suke jin tsoron zargin masoyansu abokansu na daga yahudawa ذلك المذكور مدانا نزع تفت أقول الله دواسة فألا يؤتي من يشاء لأن بعد ذلك تغنى يسوع والله واسع ويجي من يوم بيواني تسير البلد هذا لا تقي وسني يواسع علي مسنيني بمن هو أهله da wanda ya cancanta a baiwa gare shi wannan aya ta ba da labari daga abin da yake sannan bai riga ya auku ba a sannan gaibe ne amma kuma daga baya zama ya auku mujiza ce ga manzo sallallahu alaihi wasallam ubangiji yawan wani al'ummar alkawari cewa duk wanda ya rida a cikinta to Allah zai zo da wasu mutanen da za su wadatar daga gare shi wanda yake ganin ya fita daga musulunci wai dan ya raunana musulunci to kafin ma fita sai Allah ya kawo wanda shigarsa musulunci zai zama karfi ga musulunci fiye da shi sai ne kuma wai su runa dina wanda za su taimaka wa addini a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam an sa banu mudallijin sun yi ridda shugaban su a riddan nan shine aswadu zulhimari ma'abucin maje ko ku zulhimari ma'abucin jaki kowanne dai a jiki tabbatacce ne ko da dukkan ko ba duba ya lullube kansa kuma yana da jaki sannan ba ya da abubuwa ce annabi ne a karkar yama ya fidda ma'aikatan manzo sallama daga kasar yaman wanda Allah sallallahu alaihi wasallam ya rubuta zuwa Mu'adh ibn Jabal da shugabannin Yaman sai Allah ya halaka da shi a hannun Fairuz Dailari Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba da labari da cewa an kashe Aswad aka bar manzo Allah kashe gari kashe garin ba da labarin dai Bani Hanifa su ma sun yi da sun zamanin Annabi su ne mutanen musulmatul kazza Allah ya halakar da su zamanin siddiq zamanin sayyidina abubakar wa qaumahu da shi da mutanen sa Allah ya halakar da musulma da shi da mutanen sa ala yadai Halid ibn al-Walid a hannun Halid ibn al-Walid wannan alifin na ibn din da yasa a nusa mu ba daidai bane ko tunda ana shashi alifin ibn in ya zama ya zo tsakanin alami biyu wajen shi da rundunarsa banu asadin su ma sun yi ridda su ne mutanen dulaiha yayin da ya da'awar annabta kafarraka jam'ahu halidu halidu da ne ya watsa taruwarsa rundunarsa sai dulaiha ya gudu kasar sham sannan daga baya da musulunci ko musulunci nasa ya kyautu wata da fazara su banu fazara su ma sun yi ridda da su banu sulaimin da banu yarbu a su ma duk sun yi ridda da sashen banu tamirin mutanen sajadi mace ce da ta da awar ita ma annabiya ce da kuma ake cewa da ita to ke ke ke annabiya ce annabiya ce kula na biya ba a ya wannan sai ta ce ba ku ji abin da ya ce ba a cewa ya na biya ba a bai ce la na biya ta ba ai annabi namiji ne ce ba zai zo bayan sa ba amma annabi ya mace ai za su zo ai ai ai ai ni aka ba wakili to haka nan ma wato banukin data su ma sun yi ridda wa banu bakar ibn wa'il da banu bakar ibn wa'il ga su wa'annan tun daga banu asadin ɗinka sun yi ridda ne zamanin sayyidina abubakar ubangiji ya sawo musulmi da marinsu banu gassana su kuma sun yi ridda zamanin sayyidina umar dan haddad su ma da allah ya zama musulmi lamarinsu mun gode wa allah akan wannan duk sanda wani yake daukan cewa zai bar addini wai da sauran barin su addini ya raunana addinin sai ya zamo shi ne ya jawo kansa rauni sai ya zamo shi ne yake jawo kansa rauni kanadihin kanadihin saharatan yawmal diyuhina ka gani rirha wa auha karna hurwatilu kamar rena ce wajen barewa ne mai kaho da yake ya ga dutse fa ba za ya ta sukanta da kahon wai ko zai ga bayanka ya zama yana kai kansa ne ke cin dutse bai san me ake ba to aka ma addini wanda nesa zai bashi addini yana ɗin da ƙarfinsa to yayin da ubangiji ya ambace wanda gaba da su yake wajibi sai a mutum wanda yake wajibi ne a haɗar kai da su da yake إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون ina ma yi kuma lahu wa rasulu da ya hajji na jibincin lamarin ku ko musulmi ko mummune majibincin lamarin ku mai kullum muku da lamari wanda kuma wajibin ku shi ne ku mai da lamarin ku gaba ɗaya gare shi ku jibinci lamarinsa shi ne Allah da kuma manzo sallallahu alaihi wasallam da kuma ɗan uwan ku mummune ku mummune a sane ku masu haɗa kai ne tsakanin ku ku jibinci junan ku Allah zai mai jimuna salata wannan da ke tsaye da sallah ويؤتون الزكاة suke ba da zakka wa umratu alhali suna masu tsoron Allah khashuuna suna masu tsoron Allah ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون wanda ya tawalla Allah wanda ya zubinci lamarin Allah wa rasulahu ya zubinci lamarin manzo ya tsaya ga lamarin Allah ya tsaya ga lamarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wallazina amanu mun tsaya ga lamarin waɗanda suke mummuni ita wanda wanda suke shugabannin su wanda bai sifanta Allah da wata sifa ta tawaya ba bai ce Allah yana nan a zaune ba yanzu bai sifanta manzo ba da sifa ta tawaya ya ce wasu na annabi sallallahu alaihi wasallam ga wani matsayi nasu mummuna bai sifanta manyan mummune ba musamman wanda suke jagorori a addinin musulunci wanda sun ba da gudunmowa ta ko'ina a addinin musulunci sun tasu da wata shawara ba ya dawo yana nuna wa mutane musamman samari cewa ai ma baka ga wayannan sun fita daga addini ba kai kanka addinin ka bai daidai ba yan da ban wannan amina ta zama auliya wanda ya rike su masoya a wajen ya taimaka musu ya tsaya wa lamarin su to fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un to shi kam yana cikin jama'ar Allah yana cikin kungiyar da take ta Allah jama'ar Allah kuwa ita ce ala kulli halin za ta yi nasara aka kawo da mirul fasal aka yi ta'arifin musnadu da musnadu ilaihi duk dan a nuna hasaru cewa nasara kan abar takaitawa ce a kansu dan ku Allah zai taimake su in ku Allah ya taimaki bawa akwai wanda ya sai tare shi in yansurkum Allah fala galiba lakum inda za a kawo lamiri sai aka kawo suna aka zahiri aka ce fa inna hizban lahi dan ai bayani cewa su ne jama'ar Allah su ne kungiyar Allah يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزءا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء واتقوا الله إن كنتم مؤمنين ya yi zina ya kuma na samu mane da aka zula zina sa zuri na ku kiyaya da ku ce za ku rike wannan da suka mai da addinin ku hutu an abin izgili da shi mahazu an bihi abin yin izgili gare shi wa na'iba wasa bin zarin imani wanda suke bayyana imani suke boye kafircin kamar rita ata dan zaido lil bayani min alladhina utul kitaba da wanda yake an ba ku littafin min qablikum tun kafin ko a ba ku na ku littafin wal kuffara ku kiyaya ma kar ku riki kafirai wanda su da mun ma ba ruwan su da littafin a mushrike ne su ne mushrikai kar ku rike su auriya masoya kar ku ce za ku rike su masoya wattaqullah ku ji tsoron Allah da tattuwa lafiya da barin haɗa kai da su in kuntum mu'minin in dai ku mu'mine ne kal imani domin imani ya ba mu wala ta ada addini ba zai taɓa yadda wanda yake da shi yace zai haɗa kai da makiya addini ba yau zai na haɗa kai da makiya addini amma yana da awar imani to imanin nasa da awa ce ba haƙi ba mu'mini ne na haƙiƙa ba wai zana dai kuma
وناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزءا ولعبا ذلك بأنهم قوم لا يعقلون wallazina wa'anda izana da tuhu duk sanda kuka kira jama'a akan kira ila salati zuwa sallah bil azani akai wazana wannan ya kunshi dalili bisa cewa a sai kiran sallah wazana abu ne wanda yake ya tabbata da nassin qur'ani qur'ani ya zo da maganar kiran sallah malamai suke cewa wannan ayar ita ce kadai ayar da ta kawo maganar kiran sallah a qur'ani in dai kiran sallah ta gaba ɗaya ne akwai da ta zuwa cikin suratul juma'a idza nudiya lis salati min yawmil juma'a amma ita wannan tana magana akan kiran sallar juma'a ne idan kai kira zuwa sallah ita hazuha sai su mai da wannan sallar da kuka kira zuwa gare ta ko ku kiran sallar zuwa tsiri wa na'iman da wasa sai su mai da wannan kiran sallar wani wasa ne ko sallar da ake kira zuwa gare ta ba ba wani abu ne wanda irin wannan gashi sun shafa wasu wanda suke da wasu musulmin ne za ka ga musamman samari an yi kiran sallah amma ba ruwan amma kuma an yi magana an fi tinkahu an fi kowa dukiya da cewa ai an gaji addini uba da kaka alhali ina addini ga wanda za a yi kira ga sallah za a yi kiran sallah amma bai shiga kai ta yin sallah ai alamar musulunci da an ce an yi kiran sallah ne kiran sallah nan yana yi ne a matsayin wakili na Allah a kiran sallah kiran nan na hakika Allah ne yake kira Allah ne yake kira amma kuma ya sanya bayan sa su kira a maimakon sa yasa in ka ji kiran wajibin ka ko ka dubu waye da kiran sallah ka dubu waye ya sa a kiran sallah kakka dubi daga waye kuke jin kiran sallah a'a ka dubi waye ba sa ai kiran sallah kiran fa nasa ne kiran nasa ne fa in kai wasa da wannan kiran to kai wasa da lamarin sa eh kai wasa da lamarin sa ne Eh, suna yin dariya a cikin wannan suna cewa wai wanda kuka suke ji ne kamar kukan jaki waya horuna suna cewa laƙamu wai musulmi sun tashi ai ba su tashi ba wai sun yi sallah ba su yi sallah ba yayin da mu kada Allah ya sa su yi sallah yayin da mamune suke ruku'u yayin da suke sujjada suna faɗa haka suna dariya zalikal ittihad wannan da suka mai da kiran sallah ko ita kanta sallah a abin dariya abin jirgin da shi da annan kwamun lagirin saboda kan su sun rasa hankali mutane ne wanda ba su da hankali hankalta ba ya fahimci abin da Allah yake nema daga gare shi duk mutumin da ya fahimci abin da Allah yake nema daga gare shi ya tsaya da shi to duk kasawarsa a ko'ina ba komai ba ce amma duk irin wayan bawa na ya tsaya da komai na rayuwa amma bai san ya gane abin da Allah yake nema daga gare shi ba bai gane ya tsaya da umarnin Allah ba ai ya zama wawa ko mahaukaci ya zama wawa ƙarshen wauka mahaukaci ƙarshen hauka wanda zata zo mahallar munaja ta rabe zuwa wannan ne yasa suka rike gurin da ake asiri da ubangiji a matsayin izini wannan ne yasa kuma ake ta faɗa da can musulmi suka zo wajen da yake ake tsaye da lamarin Allah a kowane hali to shiga take yin su suke ko mata ne suka zo gindin masallaci ko gindin makaranta to sun yi shuru tun magana da suke sai sun gama wucewa amma yanzu abin haushi musamman matasa da mata da mata ma sun yi kungiya kungiya gindin masallacin a nan suke tsayawa suna shewa su suna komai nasu an faɗa musu suna da yanci kuma sallacin yaushe ake yin ta abinda ya zama wani tsohon yayi ne ne ne birgewa a sallah ne birgewa a sallah ko samari su kafa hira a gindin masallaci ana sallah kuma ba ruwansu a ga an ɗora bayi a kan tafarkin halaka da gaggawa da duk wanda zai rike wurin da ake asiri da Allah a matsayin wajen wasa to ya nuna shi ba mai hankali ba shi ba mai hankali ba ne Allah kiyaye mu Allah kare mu su ne wajen ko ko ya halatta ne haka a sannan danganin girman abin amma yanzu ba musulmi ba ne amma ganin girman abin amma yanzu wanda suke musulmin su ne kan gaba wasu ma an lakana musu cewa zaman da ake din a nan a yi fita ma ba daga addinin